نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sunana cikin wannan littafi tarin albarka littafin al'usulun salata ba muna cikin usul na ƙarshe daga cikin waɗannan asallai guda uku da yake wajibi kuma tilas akan kowane ɗaya daga cikin musulmi ya sani wanda su ne asalai waɗanda ake tambayan mutum bayan rayuwarsa ta ƙare a nan idan aka yi sa'a ya iya ba da ansa to shi kenan rayuwa ta yi kyau kuma ana fata zai yi kwanciya mai kyau a cikin kabarinsa zuwa lokacin da zai jirayi lokacin da za a tashi kuma ya shiga cikin gidan aljanna allah ka sa da mu a ciki a satin da ya wuce mun tsaya a kan ma'arifatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun karanta inda malam ya tsaya yake gaya mana cewa Allah ta'ala ya mai da annabi a matsayin manzo mai kira zuwa ga Allah bayan an saukan masa da ikra bismi rabbika allazi khalaq wanda ita ce sura ko wahayi na farko wanda ya mai da shi annabi daga cikin annabawan Allah sannan sai aka sake masa wahayi na biyu wanda shi ne ya mai da shi manzo daga cikin manzannin Allah fadin Allah ta'ala ya aiwal mudassir kun fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahik war rujza fahjur anan ne muka tsaya bayan mun yi sharhi akan waɗannan ayoyi bala yake cewa wannan shi ne abinda maza Allah sallallahu Alaihi wasallam aka aiko shi da shi a kala ala hala ashara sini maza Allah ya riƙe wannan da awa tashi tsawon shekara goma daidai ya da'u ila tauhidi yana kiran mutane zuwa ga kaɗaita Allah da bauta mun riga mun ambata a wancan sati muka ce kaɗaita Allah ta ɓangaren rububiyarsa da ta Allah ta bangaren abin da ya shafi asma wa sifat abin da Allah yake banta da shi na sunaye da sifofi da kuma ta Allah ta fuskar ibada to maza Allah ya riki wannan da'awa ta tauhidi kiran mutane zuwa ga ta Allah shi daya tsawon shekara goma wa ba'da al'ashiri bayan shekara goma kuma wurida ibihi ila sama' sai aka yi mi'iraji da shi zuwa ga sama wato an yi ikiraki da maza Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma an yi mi'iraji in an ce ikiraki abinda ake kira shine tafiyar dare daga masallacin Allah na garin makka zuwa ainihin masallacin Allah da ke a kudu a cikin dare aka tafi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan aka ce mai iraki kuma ana nufin tafiyar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tun daga wannan masallaci na al'aƙasa wanda yake a birnin kudus har zuwa sidiratul muntaha malamai suka ce har sai da ya ji ƙara alƙalman ƙudurar ubangiji mabuwayi da ɗaukaka to an tafi da shi zuwa ga sama wa furizat alaihi salawatul kams an wajabta masa salloli guda biyar wa sallafi makkata salasa sini ba za Allah ya yi sallah a cikin garin maka shekara uku in ka haɗa kenan an karantar da tauhidi tsawon shekara goma sannan aka faralanta sallah wato tsakanin faralanta tauhidi da faralanta sallah shekara ɗaiɗaiɗai shekara goma sannan aka farzanta yin sallah wa manzala sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara uku yayi yana yin sallah a cikin garin makka in ka hada ya zama shekara goma sha uku wa ba'adaha bayan shekara goma sha uku din nan umira bil hijrati ila al madina sai aka umurce shi aka ce ya hijira zuwa madina ina fata kuna fahimta malai ce al hijratu in an ce hijira abin da ake nufi da ita al intiqalu min baladi shirki ila baladi al islami mutum ya tashi ya tafi ya ɗaura kayansa ko ya fita daga cikin gari wanda yake ana yin shirka zuwa gari wanda yake na musulunci malamai suka ce a nan abin da ake nufi shine dukkan garin da yake ya ginu a bisa shirka kuma ba a barin musulmi su tsaye da ibada su kamar yadda Allah ya umarce su ya zama dole mutum ya hijira daga irin wannan gari ya tafi gari wanda yake za a bar sa ya tsaye da addininsa kamar yadda Allah ya umarce shi wal hijratu bala yace ita ko hijira faridatun ala hadhihi al umma Allah ya wajabta ta kan wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam min baladi shirki wato a kaurace magarin da yake ana yin shirka ila baladil islam zuwa gaba gari wanda yake na musulunci gari wanda ake barin mutane suna bautata ma Allah a bisa tsarin da Allah ya ce a bautata masa mala yace wa hiya baqiyatun ila an taquma sa'a irin wannan hijira tana nan tabbatacciya har zuwa ranar da kiyama za ta tsaya wato hijira ba za ta yanke ba har sai ranar da Allah ta'ala ya tashi duniyar sa gabaki daya wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin wannan magana shi ne faɗin Allah ta'ala Allah ce innal ladina tawaffahumul mala'ikatu lalle wannan wannan mala'iku ke zuwa karɓar rayukan su zalimi anfusihim suna masu zalunta kansu qalu zaka ji mala'ikun suna ce masu fima kuntum to ku kuma wani bangare kuke idan da kuna bangaren musulmi to aida ya kamata da manzo Allah ya tashi ya koma Madina kuma ku tashi ku koma ku bar garin Makka ku koma Madina tare da shi inda kuna bangaren kafirai kuma to ai ba za ku yi sallah ba gashi kuma kuna yin sallah ina fata ana fahimta wato ana magana ga waɗanda suka kin hijira lokacin da manzo Allah ya hijira daga garin Makka zuwa garin Madina mala'iku za su ce masu fi makuntum ku kuma wani tsari kuke kalu sai suke cewa kunna musabafina fil ard ai mun kasance mu raunana ne a bayan ƙasa ba mu da ƙarfi ba mu kuma da ikon fita muna ƙarƙashin wadansu sai mala'iku su ce masu alam takun ardullahi wasi'a shin ƙasa Allah bata zanto tana da yalwa ba wato hajiru fiha dan me ba za ku fita ku yi hijira zuwa gare ta ba tun da garin makka ba a gurin ku kuna tsaye da addinin ku Allah ta'ala ya ce fa ulai kama awahum jahannam walannan makoma su ita ce jahannam wa sa'at masira kir da makoma ta zanto jahannam wato kaga rashin yin hijira su aka ce makoma su jahannam ba ila akari da kalmar tauhidin su ba ba ila akari da sallar su ba ba a yi la'akari da yadda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi ba laifinsu kawai maza Allah ya yi hijira ya bar garin shirka ya koma garin tauhidi su kuma sun kibin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ci gaba da zama garin da ake yi shirka garin da ba a babbara abin musulmi ba ya aiwatar da addinin su kamar yadda Allah ya ce wannan shi dalilin da yasa Allah ya ce fa ulaika ma'awahum jahannam irin waɗannan makomasu ita ce jahannama wa sa'at masira kuma ta yi muni ta zanto makoma sai Allah ya ce illa almustafafin min ar-rijal sai dai waɗanda suke raunana daga cikin mazaje wal nisa da kuma mata wal wildan da kuma kananan yara la yastaqiyuna hilatan wa la yahtaduna sabila su ne waɗannan waɗanda layar taƙi una hilatan ba sa iya samun wata dabara ba su da wata dabara ko tunani shine hila dabara ko tunani ko wani abu dabara da za su kulla ko wayau wanda za su fita su garin makka wala yahtaduna sabilan to ba su da wanda zai shiryar da su zuwa ga tafarki wato almustad'afin anan ana nufin min rijali wan nisa ana nufin kamar yara ƙanana ana nufin kamar mata ana nufin kamar mara lafiya ana nufin kamar makafi kamar guragu wannan duk suna cikin waɗanda aka yi ma'uzuri tun da suna da uzurin da ya hana su su hijar watakila da ba makaho ba ne da ya bi manzan Allah sallallahu alaihi watakila da ya samu mai jagora da ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun da kaga tafiya ce wadda take mai nisa tafiyar da ta fi daga nan zuwa kano kuma a ƙasa ake yi to kaga ba ƙaramin aiki ba ne ka ce makaho ya tafi kuma musamman ya kama hanya ba ɗan jagora a wancan lokacin kuma babu hanya irin wannan da ka sani wanda zai kai ka daga gari zuwa gari a jeji ne kawai za ka yanka kai ta tafiya daga nan zuwa kano ko daga nan zuwa abuja tafiyar kusan kilomita 400 da wani abu kaga ya wuce kano to kaga ba abu ne mai sauki ba ka ce gurgu ya kama hanya ya tafi ba abu ne mai sauki ba yaro karami wanda baya iya mayyazewa ka ce ya tafi ko ka ce mace ta tafi to Allah ta'ala ya ce waɗannan su kam ubangiji ya yi masu uzuri amma waɗanda suke lafiya lau garau ga su matasa suna jin ƙarfi ga lafiya ga komai amma suka ƙi tafiya to Allah ya ce waɗannan makomarsu ita ce wuta kuma ya yi muni ya zanto cewa makoma ta kasance cikin azaba Allah sauki Allah ce waɗannan waɗanda suke masu raunin nan waɗanda ba su samu hanyar da za su fita ba fa ula'ika asallahu an ya afuwa anhum to waɗannan ana fata Allah ta'ala zai musu rangwame wa kana Allahu afuwan Allah ya tabbata afuwan mai yawan afuwa ne gafuran kuma mai yawan gafara ne subhanahu wa ta'ala wato malam anan ya kawo dalilin wajabcin yin mutum ya hijira ya bar garin da ake yin shirka ya koma garin da ake yin tauhidi shine dalilin da yasa mala ya kawo waccan aya a lokacin da a lokacin da wannan aya ta sauka garin makka bai zanto garin musulunci ba gari ne wanda ake yin shirka shi yasa Allah ya umarci annabinsa da ya fice ya koma madina to duk wanda ya imani da shi kuma sai aka ce shi ma ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su bar garin makka ba ƙarshe kuma lokacin da wanda Allah ya ci maka da yaƙi aka ruguza gumakan nan gabaki ɗaya su lata da buzza da huballo aka rusa su sai ubangiji mabuwayi da suka kaya mai da makka ta zanto cewa gari ne wanda yake da musulunci to daga lokacin kuma aka ce babu sauran hijira daga makka zuwa wani wuri sai dai jihadi don tabbatar da addinin Allah saboda garin makka ya riga ya zama wato garin musulunci sai malam ya sake kawo wata aya ya ce Allah ta'ala ya ce ya ibadi allazina amanu ya ku bayina waɗanda kuka yi imani inna ardi wasi'a lalle ƙasa Allah tana da yalwa fa iya ya fa'budu ni kalai za ku bauta tamuwa fadin Allah da ya ce inna ardi wasi'a ƙasa Allah tana da yalwa abinda ake nufi shine duk ƙasar da ko duk garin da ba za a barka kai sallah ba duk garin da ba za a bari ka ɗaga kalmar tauhidi ba lokacin sallah a kira sallah kowa ya yi to irin wannan garin ba garin zama ba ne ba domin mutum yana zama mutumin kirki ne idan yana cikin mutanen kirki kamar yadda dalili ne mai ƙarfi da zai sa mutum ya zama mutumin banza idan yana a cikin mutanen banza shi yasa duk wanda yake son ya zama mutumin kirki to ya tafi tare da mutanen kirki amma iya taronka da mutanen banza iya taronka kuma da ainihin yadda ake tunanin za ka zama mutumin banza yanzu kaga cacen nan da ta zo ake ta yin ta cikin gari ai duk abokai ne ke rubuta abokai kuma aikin banza za ka yi cewa mutum yana da jalin naira miliyan ɗaya daga ya shiga wannan cacen to shi ke wallahi biya cewa zai saboda kullum zai ta tsammanin cewa zai ci ya sa yau bai ci ba ya sa gobe ya ci ba ya sa jini bai ci ba sai kawai a gaya masa cewa ai satin nan abu kaza ne kawai zai yi dibi shi kenan zai je ya sake yanka haka zai ta yi har ya koma matsayaci matasa guda nawa sun rubza kansu cikin wannan aiki nan kuma don shegantaka sai ƙara buɗe shagunan cacar ake saboda su masu cacar suna da kamasho Allah sauke saboda haka dalili ne dai mai zaman kansa da in kana tare da mutanen kirki ana fata ka zama mutumin kirki ke sa kola wani mai iya magana yake cewa anil mar'ila tas'al idan ka zo gari kana neman wane ne wane to karka tambayi kowa nemi mai abokansa kawai da ka ga abokinsa to shi ne zai tantance maka menene wani fa kullu qarinin bil qarini yaqtadi wato ko na aboki yana tare da abokinsa saboda haka dole in kana son ka zo mutumin kirki ka tafi da mutanen kirki in ka tafi da mutanen banza to za ka zo mutumin banza wa qawluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun suratul ankabut قال البغوي رحمه الله تعالى إمام البغوي أيفل آتكين تفسير سمى عالم التنزيل يكتش وسبب نزول هذه الآية دليل سوكونا آية في المسلمين الذين في مكة wannan aya ta sauka akan musulmin nan da suka zauna cikin garin Makka lam yuhajiru ba su hijira ba ga annabi ya ba garin Makka amma su suka zauna a ciki ba su hijira ba nadahum Allah bismil iman Allah ya kiraye su da sunan imani amma tare da haka ƙarshen ayar kuma sai Allah ya ce fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'al masira tare da cewa ya ce ya ayyuhal ya ayyuhal ladina amanu innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أكلشن آية الله يتي فأولئك مأواهم جهنم وساء المسيرة آية تبيو الله يتي يا عبادي الذين آمنوا يا كوباينا لكي إيماني kaga faɗinsa ya ibadi ya raƙwa su da kansa wannan ma'iya ce khasa Allah ne da kansa ya kira su ya ce ya bayina wato ba game garin bayi ba kenan ya ce waɗanda suka yi imani ya ce ai ƙasa Allah tana da yarwa don ne ba za ku yi hijira ba an fahimci wannan waddalilu ala da hijirati mina sunna dalili da ke nuna wajibcin yin hijira a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qawluhu alaihi salatu wa salam لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة هجرة باتا ينكي واه أسي لوكتين دا أكا ينكي كالبتوبة wato hijira tana nan tabbatacciya duk inda ba za a barka ka yi addini ba ka yi sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da irin wannan garin kaulace masa yake to wannan kaula daga gari zuwa gari ko daga ƙasa zuwa ƙasa daga garin da ba tauhidi zuwa garin da ake tauhidi a ƙaurace daga garin shirka zuwa garin da ake yin mai tauhidi ƙauracewa daga garin bid'a zuwa garin da ba a bid'a wannan ba zai yanke ba hatta tanqati at-tauba har sai an yanke karɓar tuba wala tanqati at-taubatu hatta tatla ash-shams shi ko tuba baya yankewa har sai rana ta kullo daga ina min magribaha sai ta kullo daga yamma an bai ci wannan yanzu kullum daga gabas muke ganin tana kullowa to akwai ranar da za ta kullo daga yamma ta tafi gabas yau matati ba'adu ayatu rabbika la yanfa'u an-nafsa imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imanaha khaira Allah yake cewa yau mai yati ba'adu a yati rabbi ranar da fassarar wani sashen ayoyinka zai zo layan fa'un nafsar imanu ha laifa a ranar in ta yi imani imanin ta ma ba zai amfane ta lamta kuma min kabla a kasa fi imani ha khaira duk wanda bai yi imani ba sai a wannan ranar to imaninsa ba zai masa amfani ba duk wanda bai tuba ba sai a wannan ranar to tubarsa ba za ta masa amfani ba yaushe ne shine ranar da aka ce rana ta fito daga yamma ta tafi gabas ba ranar an rufe kofar karɓar tuba kenan gaba da imanin mai imani ba zai amfane shi wannan shine gab da lokacin da kiyama za ta tashi ana cikin wannan hali kuma daga an garala ta fito daga yamma ta tafi gabas shikenan sai wata kuma taguwa ta fito shikenan kawai da an kwanta bacci an tashi shikenan kowa in ya tashi ga alama nan a goshinsa in kai dan wuta ne ana tashi da zafi a ga rubuta dan wuta kawai a kan goshinsa ashabul jaki wannan su ne mutanen hagu an ina ba ta alawai ka an kai dan aljanna ne kawai sai a ga rubuce kawai jannatin firdaus ashabul janna shikenan kawai shine yawma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u an-nafsa imanuha lam takun ina fata an fahimta to shine mala yace ba wato tuba ba zai yanke ba har sai ranar da ainihin rana ta fito daga yamma wannan shine gab da lokacin da kiyama za ta tashi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari falamma istaqarra fil madinati lokacin da manzo Allah ya tabbata a cikin garin Madina wato bayan yayi hijira umira bi baqiyati shara'il islam amara bi baqiyati shara'il islam sai aka umurce shi da sauran shari'o'in musulunci kuma gabaki daya saukar da azumi zakka aka saukar da aikin haji aure wane ne duk shari'o'in musulunci gaba daya hukunce-hukuncen musulunci sai aka yi ta saukan masa da su bayan ya yi hijira saboda zai ya zo inda zai iya tsefe haddi ya zo gari waɗanda suke na muminai ya zo gari wanda ake kira daru salam ya Allah ya ta saukan masa da mai da dokoki da hukunce-hukunce ina fata ana fahimta aka wajabta azumi a shekara ta biyu bayan hijira kaga tsakaninsa da tauhidi sai da aka yi shekara goma sha biyar sannan aka wajabta azumi tsakanin sallah da tauhidi an shekara goma tsakanin sallah da azumi an shekara biyar ina fata ana fahimta tsakanin azumi da aikin haji an shekara ɗai-ɗai-ɗai tsakanin tauhidi da aikin haji an shekara ɗai-ɗai-ɗai-ɗai shekara ashirin domin an wajabta aikin haji a shekara ta takwas bayan hijira duka gaba daya maza Allah ya kwana arba'in da wani abu ne bayan yin aikin hajjin sai koma zuwa ga Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata ana fahimta a shekara wannan yana nuna matukar tauhidi kenan an fahimci wannan malai ce zai aka shara'anta aka umurce shi da wato sauran shar'o'i ko sauran ayyuka a cikin addinin musulunci mislu az-zakat was-sawm wal-hajj da yazo madina ne aka umurce shi da yin zakka was-sawm da kuma azumi wal-hajj da kuma aikin haji wal-azan da kiran sallah wal-jihad da kuma jihadi wa umira bil ma'rufi wal-amr wal-amr bil ma'rufi wallahi anil munkar aka umurce shi da ainihin umurni da kyakkyawa da hani daga aikata mummuna wa gairi zalika min shara'i'il islam da dai waɗansu al'amura duka da suka shafi musulunci duk bayan wato an zo garin madina aka za ala hada maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya riƙe wannan tafarki ashara sinina shekara goma an yi shekara goma sha uku a makka aka zo madina aka shekara goma daidai ana saukar da shari'o'in musulunci wa ba'adaha bayan shekara goma nan tuwuffiya salawatullahi wa salamuhu alaihi sai Allah ta'ala ya karbi rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ma ya ce wa dinuhu baqin addinin sa yana nan tabbatacce har zuwa ranar tashin kiyama wa haza dinuhu wannan wannan addinin na musulunci da muke magana a kansa wanda maza Allah ya karanta cikin shekara ashirin da uku mala ya ce saurara ka ji kyawunsa la khaira illa dalla ummata alaihi babu wani alkhairi duk abin da za a ce wannan alkhairi ne to babu wani dangin alkhairi da ce annabi kafin ya bar duniya ya tsora mutane a kansa in dai an ce wannan abun alkhairi ne to annabi bai bar duniya ba sai da ya tsora mutane a kan in an ce alkhairi kuma shine abin da ɗan adam zai yi ya samu ne ya samu rahamar ubangiji ya tsira daga azabarsa wannan shine alkhairin da ya fi kowane alkhairi to shine mala ya ce la khaira illa dalla ummata alaihi babu wani dangin alkhairi da ce manzo Allah ya tsora al'umma sa kai kafin yabon duniya Allah ya gaya masa cewa wannan abun alkhairi ne ka gaya ma al'umma sai manzo Allah ya faɗa to a yau in ka zo da wani abu kace addini ne kuma aka ce ina dalili a cikin Qur'ani da hadisi ka kasa kawowa to ai ka dauke shi ma ba alkhairi ba shine yafi maka sauki domin in ka ce alkhairi ne kuma za a yi har a samu lada to wannan ba kana cin gyalan annabi ne sallallahu alaihi wasallam domin inda alkhairi ne da an gaishe ƙura'ani ko an gaishe hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata kuna fahimta in ka ce alkhairi ne kuma ba shi a ƙura'ani babu a hadisi to me kake nufi ga wani abu dangin alkhairi da za a yi a samu lada amma manzo Allah ya ba duniya bai gaya ma al'ummarsa ba wanda ya faɗa haka zai kwana musulunci to ga yanar kuma abinda suke faɗan ke ga yanar abinda suke faɗan ke mutum zai ce maulidi mutum zai ce maulud mauludi da ake yi ko christmas ba wani bambanci ina ce maulud ina nufin bikin haihuwa ina ce kirsimeti ina nufin bikin haihuwa ina ba ta na bayan so ba wani abu bambancin yare ne kawai mutum zai ce mauludi aiki wato ibada ne wanda za a samu lada a kanta sai aka tambaye shi annabi yayi yace bai ba amma kuma in an yi za a samu lada yace eh za a samu lada amma kuma annabi bai yi ba ce eh annabi bai yi ba amma za a samu lada eh in an yi za a samu lada haka suke cewa to a ka ci gyaran sa kenan ka ci gyaran Allah da annabi sa kenan to duk sauran ibadojin ma da ake ta rigima da mutane duk irin wannan yanzu mutumin da ya karanta salatin fati ce za a samu lada eh za a samu lada ce to ina yake a cikin hadisi a annabi bai karantar da shi to ya karantar da salati eh ya karantar da salati akwai salatul fati suka ce babu a'a to mantawa yayi bi ya karantar da salatin ibrahimiyya da ruwayoyi sama da guda goma mabambanta mantawa yayi bai saka salatul fati ba suka ce ba mantawa yayi ba amma an karanta za a samu lada suka ce in in karanta za a samu lada kai bari ma wanda ya karanta shi ma yafi wanda ya karanta qur'ani to kaga saboda Allah saboda annabi ya ga ya yadda da wannan magana wani wace irin magana ce ka ce ga wani abu dangin alkhairi wanda yake da alaka a samu lada amma kuma ya manta bai karantar da mutane ba sai kai yanzu sai ka gano shi to ai ka ɗauke shi ma ba addini ba shi ya biya maka alkhairi ko ne kawo wazifa ce a to me a cikin ɗarika ai zikiri ne da hailala da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai a tambaye shi to waye ya zo da zikirin da salatin da hailalan duk waye ya zo da su annabi sallallahu alaihi wasallam tun annabi ne ya zo da su don me za a ce na wane domin waɗanda suka yi hailala dan an ce a tahlil ana nufin faɗin la'ilaha illallah idan an ce at-takbiri shine fadin Allahu akbar Allahu akbar idan ka ce wannan su ne tsarika to sai a ce kafin mai tsarikar an karanta hailala da kabbara kaga dole ce eh duk sahabbai sun yi tahmidi sun yi tahlili to me yasa wancan sahabban su ba su dangana abin zuwa ga annabi da kansa ba saboda addinin musulunci addinin musulunci na Allah ne kai yau da kake yi me yasa ka dangana shi da wani wanda sai bayan shekara nawa sai bayan shekara dubu aka haife shi a shikenan za a iya yin addini za a iya shiga aljanna ba tare da an shiga ɗariƙar tijjaniya ko ƙadiriya ba saboda mai in dai wannan zikirin shine a cikin ɗariƙa to ai an yi zikirin kafin zuwa mai ɗariƙar waɗanda suka yi a baya me suka yi zikiri suka yi ko me suka yi zikiri suka yi suna da lada ko ba su da lada to don me a yanzu za a ce sai an yi wannan ne kana aka yi zikiri kuma don me aka ba shi suna tijjaniya ko kadiriya wannan shine bone of contention din ji bature abinda bature yake wannan shine inda ja'in jatta kike nan in dai mun yadda mun sallama cewa eh zikiri ne hailala ne salatin annabi ne kabbara ne in dai mun yadda wannan suna cikin karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dan menene aka bashi suna aka ce masa tijaniya in ko ka yadda za a iya shiga aljanna ba ta wannan ba to shikenan ka daina raba kan mutane ka tara yara yan ƙanana ku duba yadda ke tara yara kamar yadda kuka taru dinnan da lasifi ka ɗaya ana kaurawa da ƙarfi yara kanana kana koya musu kana sa musu ma rashin ikilasi a cikin zukata in Allah kake mawa me abin sai ka zikiri kake yi me abin sai ka sa lasbika ko karatun qur'ani kake yi dan me za ka sa lasbika ai ba sallah kake yi balle kake tunasar da wani kake yi karatun ƙura'ani da kake yi ana bukata kowa ya saurara yi to kai ka sa a lasifika kuma wani yana son ya magana da matarsa dama amarya ce ana son ya ɗan yi hira da ita kafin dare ya tsala ko a shiga fagen fama to ka zo kana ta kwala masa karatun ƙura'ani so dole ya shiru kawai kuma kwana zai yi adalci kai masa ko zalunta sa kai to ballantana kuma zikirin wanda babu hujja a kai wannan duk shine rigimar mu da mutane duk abin da kake kai kokari kai shi don Allah boyewa ake mutum nawa a cikin bai sun haddace qur'ani ba ma sun sun haddace ba saboda me Allah suke neman yardarsa ba wai suna yi da mutane bane ba amma kai kawai sai ka samu lasifika ka tara yara ƙanana a ita yi saboda waɗanda ba sa so su ja haushi wannan ɗin ko ne ne ke nashi wai ce maka wai ba a son zikiri wai ce maka ba a la ilaha illallah wai gaya maka ba a la haula wala quwwata illa billah ba ga waɗannan kwanaki goma masu daraja ba duk ɗan bidiyan waye ya fito ya faɗi ma falala wani kwanaki goma masu daraja ba sai da izalar ta zo ba waɗannan kwanakin guda goma duk social media da ka duba ahalus suna ne suke faɗin falalarsu duka facebook ne instagram ne telegram ne whatsapp ne wane ne ne duk inda ka duba ga sunan a audio da bidiyo duk ana ta nuno suna faɗin falalar kwanaki guda goma har ma ake kawo maganar shekul islam an tambaye shi waɗannan kwanaki ne suka fi falala na goman ƙarshe na ramadan ko kwanaki goman nan na farkon wannan watan na zulhaji ya ce idan ana maganar falala ne a yi ne ban da dararraki ya ce to waɗannan yinin na kwanaki goman nan sun fi yinin kwanaki goman ƙarshe na ramadan aka ce saboda ne ya ce saboda a nan a cikin yinin ne ake tsayuwa arfa to tsayuwa arfa kuwa babu wani yini a shekara wanda ya kai shi falala domin a yinin ne Allah ke alfakari da bayinsa a tsakanin mala'iku ya ce ku duba bayina sun zo mani ga sunan a cikin tufafi guda ɗaya suna kabbara suna tahalili suna labbaik Allahumma labbai labbaik ba sa neman komai zai gafara ka ya ce to mala'iku ku shaida don na gafarta musu a daidai wannan lokacin kuma in ka je karbala ihu ake karbala ihu ake ana fasa jiki jini yana zuba Allah saka mu wani wani yaro mai hikima ya haɗa hotunan guda biyu a facebook ɗinsa nan ga shi ana labbai kallahumma labbai labbai kala sharika laka labbai innal hamda wan ni'mata nan gashi ana yi a cikin tufafi ɗaya nan kuma sai aka nuno suna yihu ya husaini ya husaini wani yana fasa kansa jini yana zuba wani yana ta dukan kansa wani yana rarrafe wani yana kuldun bala wallahi ya haɗa hotunan guda biyu nan gashi nan gashi sai kai makanka hukunci ya ce amma idan ana magana dareraki ne ake magana ya ce to nan kwanaki gomar ramadan su kuma sun fi darerakin waɗannan kwanakin guda goma da muke ciki tun daga jiya nan har zuwa rana ita yake sun fi su daraja aka ce saboda me yace saboda a cikin waɗannan darerakin guda goma akwai daren lailatul qadr wanda Allah ce khairun min albishar in ga yadda malaman suna suke ba da ka suke magana ba ga wani ya ce eh haka ne ne dalili babu dalili ya lalubo ayin mata ki zuwa saboda dama falala ya karanta bai abu so matasa in za ku gane gaskiya kamata ku gane gaskiya kawai ne wasa da hankalinka kawai da ta tara masa abinci yana ci shi da yayan da a banza Allah sauki so mala yace la khaira illa dalla ummata alaihi wala sharra illa hazzaraha min babu wani dangin sharri in an ce sharri shine abin da zai kai mutum zuwa ga azaba wannan babu wani sharrin da ya kai shi to babu wani sharri abu babu wani abu wanda zai ɗau ɗan adam daga daga wuta daga wato babu wani aiki na sharri wanda zai ɗauki mutum ya kai shi wuta ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya tsoratar da mutane shi to haka kuma tafiya ahlus sunna duk wani lokaci wanda ya zo mai alkhairi za ka ga an tashi an yi wa mutane bayani wallahi sai dai mutum ya ƙi Allah in Allah ya rubuta ƙiyayya a cikin zukatan mutum mutum baya son ka to wannan ko ruwa ka fada sai ce ka ga banzan ya ta mana da kura to wannan baya ga ka iya da shi eh amma duk mai son gaskiya in ya bude idanunsa ya san in dai karantarwa ne a bisa gaskiya a gaya ma mutane gaskiya ba a neman komai a wajensu ya riga ya san wallahi waɗannan mutanen da ke tafiya a kan suna suke yin wannan aiki wadancan zaune suke abinci kawai ake nema da tsubbace-tsubbace da zuwa gidan masu kuɗi da sarakuna da gidan manyan 'yan siyasa a karbi mai a karbi kuɗi a ci abinci allah sauki mala yace wal khairul ladhi dallaha alayhi at-tauhid mafi girman alkhairin da Allah ya manzan Allah ya tsora al'ummarsa a kai shi ne a tauhidu ta Allah da bauta kullum kuma abinda muke gaya wa mutane ke da za ka yi saɓon Allah guda dubu ka yi zina guda dubu ka sha giya kwalba dubu ka isa ƙiyama ba boka ba bokanci ba tsafi ba sigiri to in Allah ya ga dama tashin fari sai ka shiga cikin waye ga firma duna za ka kalimani a shi Allah duk sai ya yi maka wancan abu tashin fari sai ka shiga cikin waye ga firma duna za ka kalimani a shi duk an goge wancan tauhidi biya ta fiyar da su sai ka shiga cikin kuliya ibadiyar ladina asrafu ala anfusihim la taqanadu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba in kuwa Allah ya ga dama to tashin fari sai a shigar da kai wuta sai a ƙone wannan zinar da zunubin da zalincin da cutar da satar da kai da ainihin shan giyar da kai sai a shigar da kai wuta ka ɗan shekara kawai miliyan ɗaya zuwa biyu don zunubin ya ƙone sannan sai ceton mai ceto cece ka amma ba za ka dawwama a cikin wuta ba don waɗanda ke dawwama a cikin wuta mutane uku ne mutum na farko shine kafir wanda ya mutu wanda bai imani ma da manzancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi bai shaki ma musulunci ba mutum na biyu shine mushriki wanda ya mutu yana tsafi ya mutu yana cire wani abu a kabari ya mutu yana cultism ko ya mutu yana da awar yasan gaibu ko ya mutu yana da awar bokanci ko ya yarda da bokanci da tsubbu an ba shi wani koko da wasu layo a kai ya zo ya sanya a rumfar makwabcinsa saboda makwabcin ya fi shi kasuwa don makwabcin ya tsiyaci an ba shi wani sihiri ya zo ya yi ma wata yarinya ta ce duk duniya ba wanda take zo zai yi ko ta fada rijiya an ba shi wani sihiri an masa wasu tsafe-tsafe an ba shi wani biro an ce wannan shi kadai da shi za ka rubuta jaraba an ba shi wani sihiri ya je ciki an ce ya ɗau ƙura'ani ya raba kashi biyu izu talatin-talatin ɗin nan ya taka da daddare zai samu kuɗi kuma yana nan yana yin haka an ba shi wani sihiri an ce zai aiwaɗe da shi kawai kasuwancinsu zai ci gaba yana nan yana yi to duk wanda ya isa kiyama da wannan to ba zai ba zai fita ba in ya shiga wuta don ar ya zama mushrik mutum na uku wanda ke shiga wuta ya dawama shine munafiki yan an ce munafiki kuma ana nufin munafunci na kudiri wanda ya kudire a zuciyarsa a baki ya furta imani amma a zuciya duk inda arna suke shi tare yake da arna in siyasa ake mata arna yake shi zai iya ɗaukar sirrin musulmi ma ya gaya ma arna sai ba kuna ganin su haka ba komai dukkan su alrabe yake rabu da su in siyasa ta zo za mu defeating din wannan munafiki ke in kula tare da shi an kira sallah zai tashi ya sallah don kan ku ce bai yi ba amma in yana cikin arna to wannan ba zai iya tashi ba sai sadda aka gama abin da ake yi kakaf in ya koma gida sai ya mace su ga baki daya mun ya tashi kawai ya yi sallar yan mumi ba yawa sai zunubi ko wai za kamu ila salati kamu kusala yura'una nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila muzabzabina muzabzabina la haula'i wala ila haula ina fata ana fahimta waɗannan su ne jinsin waɗanda suke dawwama a cikin wuta ina fata ana bayanta amma duk wanda ya mutu da tauhidi duk zunubin da ya aikatawa in dai sabon Allah ne ana fata Allah ya gafarta masa ko a karan fari ko kuma ceton mai ceto ya masa amfani so babu wani dangin sharri wanda zai kusantar da mutum zuwa ga wuta ya ce manzo Allah bai bar duniya ba sai da ya tsoratar da al'ummarsa akai wal khairu alladhi dalla alaihi tauhid وجميع ما يحبه الله ويرضى sannan yana daga cikin alkhairin abin da ya nuna ma mutane shine dukkan abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi maza Allah bai bar duniya ba sai da ya gaya wa mutane in ka zo mana da wani ka ce mana waliyi ne shi yana da ɗariƙa sai mu ce to ina annabi ya yi mana wasiya da shi ina annabi ya yi wasiya da shi cewa akwai wane ɗan wane ɗan wane zai zo idan ya zo to zai zo maku da wata ɗariƙa ku karɓa ina annabi ya wannan wasiyar in ko babu kamar mutane wanda suka fi ba inda an yi addini kafin a yabe ba ma shi ba kafin a yabe ma yabe zama an yi addini to don me za ka kai sai an yi shi kuma in ba yi ba ma har kana faɗa saboda abinci kake ci a ciki mu matsalar mu a kasan mu tuwo ne matsalar mu kawai sai za a samu tuwo ko a samu kudi a ɗinka riga ya aure zauna ita cin tuwo sai tafiya ta tafi kuma sai sikari ya hau Allah sauki wa sharrul ladhi hazzaraha minhu mafi girman sharrin da annabi ya tsoratar da al'ummarsa a kansa a shirku ita ce shirka wa jami'i ma ya wa jami'u ma yakrahu Allah wa ya'ba da dukkan abin da Allah yaki dukkan abin da Allah ya kyamata kuma ya ƙi abin ya nuna baya son sa manzo Allah bai bar duniya ba sai da ya tsoratar da al'ummarsa akan wani dan su ne abin da ke kai mutane zuwa ga wuta menene abin da duk Allah ya kyamata ko abin da duk Allah baya su to yin su shi ke kai mutum zuwa ga wuta maza Allah bai gushe ba sai da yi wa mutane bayani dalla dalla ko bai gushe ba sai da yi wa mutane bayani duk wani abin da Allah ke so kuma ya yarda da shi domin waɗannan su ne abin da ke kai mutum zuwa ga aljanna to mun yarda da sakon da annabi ya kawo mana duk wani mai tsarika da son zuciya ya tafi abinsa kuna gani da yadda ta kaya shekaran jiya ko an kula mutum kakaf an tambaye shi gashiwa shi kuma yana bayanin doron baga an tambaye shi gabas shi yana bayanin arewa maimakon ma ya bayanin yamma wanda za a kalli juwa shi arewa yake bayan an zama mutum muryarsa shi da kansa ga abin da yake fala ya ce ba fahimce shi ta ai masa'il ne sai an karanta hadisi goma ashirin kana a fitar da natija kuma a cikin minti goma ba za a yi shi kuma a cikin bayaninsa ba a cikin minti goma ba ne bai faɗi wannan katobarar kuma ga littattafai guda ɗari biyar ya zo da su to buɗa mana kai karatu hatu burhanakum in kuntum قل فأتوا بالتوراة فأتلوا فاتلوها إن كنتم صادقين tunda da littattafan bula ka karanta ba kai ka faɗi magana ai ka san abin da za a tambaye ka tunda magana kowanne sai ka sa masa alama ka sa yar takarda irin yadda iyayen mu suke yi da dan rubuta alama tambayoyi guda nawa ba ɗaya da ya amsa ta amma duk da haka wasu jahilan yana fitowa suna nan na gama a yi da kansa da ya koma ya dubi abincin daga farko a ƙarshe kuna jin bayanansa yaushe abin da yake shekara dubu yana nan a rubuce wai a yau wani mutum ya zo ya ce ai ba haka wannan abu ne duk mutanen da suka shekara dubu malaman nan haka kawai wani zai zo ya ce wa ya fahimci wani shi ya karanta larabci larabcin da malaman da suka rayu shekara dubu irin su imam malik irin su imam shafi da ce kai ka bayyanci wani larabcin da su ba su bayyance shi a ce irin su imam bukari irin su imam muslim irin su ainihin imam turmili wai a cikin littattafansu ne wai ka gano wani la haula wala quwwata illa billah yaushe rayuwar waɗannan za a ce Allah ya sa mata albarka bayan shekara dubu in sun faɗi irin wannan magana kuma yaushe irin waɗannan littattafan za su kai shekara dubu ɗaukin littattafan da aka rubuta a mu'tazilawa mana suka rubuta da jahamiyawa da wane ne da wane ne yau ina suke babu labarinsu hankali kawai ya isa ya nuna maka yin kana da hankali abinda kake kansa ba daidai ba ne mutum ya rubuta littafi yau sama da shekara dubu da ɗari biyu ake nema ba sai imamul bukari sun rayu a cikin karni na biyu bayan rasu annabi da shekara ɗari biyu ɗari biyu da wani abu ɗari uku to aka haife su amma har yanzu ga littattafansu nan ana karantawa amma kai ka ce yanzu waɗannan littattafan duk ƙarya ne bayan wucewar ƙarni ba ɗaya ba ba shekara dubu wallahi matasa akwai aiki a gaban wallahi in ba sa a kai ba nan gaba kaɗan wani zai fito kawai ya ce shi shaiɗan ne in yana da kuɗi kuma a bi shi Allah sauke Allah sauke Allah ce ba asahu Allah ilan nati kafa Allah ya turo shi zuwa ga mutane ga baki daya ban ka san irin wannan wani zuka mai yadda nake karanta muku littafin nan kun ga gashi galagala da wasannin sa ina kallo to idan a ce akwai dakkan malamai a bayana bayanin nan da nake maku wallahi ba zan iya ba ba zan iya ba abinda ka sani ne in aka ce akwai malamai a gabanka wanda suka fi ka sai ka ji baki ɗaya ma ya ɓace to abinda ya faru gare shi kenan shi ya ɗauko littattafai guda ɗari biyar ya ɗauka irin majalisun jahilansa ne zai zai barazana da littafi to amma kaga littafi ɗaya kasa buɗawa saboda mai da ya buɗe bakin kuskure zai faɗa kuma ya riga ya san waɗannan ba za su bashi kuma duniya za ta bayyana cewa yi wannan jahili ne to shi yasa kawai tun da hausa ake sai ake ta yi da hausa kawai ike littafi za ka rubuta kana neman irin masters ɗinka ko phd ɗin ɗan makala ce za ka rubuta fa faifa mai shafi goma sha biyu sha uku ba za ka zo a cikinka a ritsa ka kalasa yadda kai da kanka kake hanya wannan abin ba ni na rubuta yi bayan ka karanta ka na kalkalce ka yi waye kawa kawai da wani ya zo ya duba wani shafi ya ɗauko wata magana sai wannan ai ba ni ne na rubuta ba sai ka rena kanka Allah so ne ɗan uwa musulmi gaskiya ita ce ke tabbatar da kowane mutum wallahi amma ƙarya duk inda ta tafi ta tafi ta tafi sai an gane ƙarya ce shekul islam yake cewa allah baya rusa ƙarya tana jaririyarta sai ta yi ƙarfi sai yadda wani yana ganin ma ba wanda ya isa ya lakace mata hanci sai allah ya tunkuke ta daga ƙasa to abin da ke faruwa ke allah sauki ba asahu allahu ila nasi kafa Allah ta'ala ya tura manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga mutane gaba daya waftarada ta'atuhu ala jami'i thaqalai Allah ya wajabta dukkan ban wato nauyi guda biyu su masa da'a aljin wal ins wato shine mutum da aljan Allah ya wajabta cewa dole su ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'a wad dalil qawluhu ta'ala yanzu masu zagin Muhammad bin Abdul Wahab kuna ganin ba maganar su in yi magana zai ce waddalilu ƙaunuhu ta'ala waddalilu ƙaunuhu ta'ala tun da muka zo ma littafin da yanan ayat in ya ce kaza zai ce saboda dalili kaza amma a ɗauko jawahirin ma'alima na duwa eh a ɗauko jawahirin ma'alima duwa haka kawai mutum zai shaci gabansa ya ce ya yi kaza ne kawai ai kaza ne kawai shike me dalili babu dalili kawai mai ɓaro ta ko ji wani mai wa'azi wani mai ɓaro haka kawai mutum zai ce eh ai ba wani abu ai talatin fati ai ta fi ƙura'ani na dalili babu ka duba jawabin ma'ani ka gani to abinda ba za ka gani ba a littattafan suna kenan duk wannan zagin da ake muhammadu na abdullawab ga dai littafin sana aka ce ko kawo mana mu gani inda ya ci mutuncin annabi ko ya ci mutuncin alibai ta kawo to amma a duba littafin kwamaini mana ko littafin shi'a su ina ma wata ayar qur'ani da suke ya babu kawai ta bargazar su suke yi kawai su ce alil baiti sun ce shi ne ba aya ba hadisi mutum zai ce alil baiti ne suka bala shikenan ko da ga aya ga hadisi to shikenan su da ba ruwansu da ayar kuma su a alibaitin shikenan mutum daya sayidina husaini shikenan sai ka karanta maganar sayidina husaini guda dubu sannan a kawo maka ta sayidina hassan guda daya bayan kuma hassan dai shine babba in falala ce kuma ya fi ma sayidina husaini to shine na farko kuma hadisan da suka faɗi falalarsa sayidina hasan ba kawo hadisai da suka fi suka wato hadisan da suka faɗi falalar sayidina hasan sun fi yawa akan hadisai da suka faɗi falalar sayidina husaini to sai an faɗi maganar husaini so dubu kai wani lokaci ma sai an faɗa so miliyan ba faɗi maganar sayidina hasan ba amma kuma an magana ahlul baiti sannan ka dawo kuma ɓangaren waɗanda suka biyo bayan hassan da husaini din nan kam gaba ɗaya 'ya'yan sayidina husaini babu 'ya'yan sayidina hassan in dai ka ji sun ce ahlul baiti to suna nufin sayyidina husaini da ƴaƴansu kawai da kuma sayyidina hasan yana da ƴaƴa da yawa aqida ahlus sunna ma ma'adin da ake magana zai kullo ta zuriyar sayyidina hasan ne ba irin wancan ma'adin nasu ba wanda suka ce in yazo zai rushe ɗakin kaba ya tono sayyidina abubakar da umar kuma ya cire su daga wannan kabarin daga a yi masu bulala a ƙona gawarsu aka suke faɗa cikin littattafan su wata duniya a fito da nana aisha a yi mata bulala lai tallai za ka yi mamakin za ka yi mamaki to amma matsalar shi ne an samu mutane ba su yi karatun ƙura'ani ba so ko mai kan abin da aka ɗora su dama an karanta hankalinsu da tunaninsu to sai ake tafiya daidai abinda zai daidai da tunaninsu shi sa duk abinda za a karanta wa mutum shi da tunaninsa ne yake amfani to in aka ce addinin musulunci ko tunanin mai tunani baya amfani baya amfani abinda komai ne ya faɗa ke ya ce shi imamansu guda goma sha biyu suna da wani mukamin da mala'ika makusanci ma ko annabi wanda aka aiko baya da irin wannan mukamin to ina aya babu haka kawai a cikin al'hukumatul islamiyya da islamic revolution kana an fasara yan da turanci kaga wannan mu ai ba ma cikin wannan tafiya yau in kana son mu yarda da kai in ka faɗi magana ga ya mana Allah ya ce ga inda Allah ya ce ko ga inda annabi ya ce in ayar qur'ani ne kuma in ba mu yarda mu ce to wa ya fassara ta da irin wannan fassarar ta yan hadisi ne kuma to sai mu ce ya inganta in ka kawo mana hadisi lubatse ba za mu yarda ba irin abin da wannan yake wanda ya je iran din ya karɓo tuta allah sauke shi wato shi abin da bai sani ba shi ne babu wani karatu da za ka je a duniyan nan in dai na musulunci ne ka yi wai ka zo najeriya ka ce za ka tsaga wa mutane kai a kodin da suna na a gida wallahi za ka je ko ina ka da amma wallahi sun dama ka fi shan Allah kun san a yanzu a waɗanda yara ne ƙanana yan shekara arba'in za a ce mutum ya haddace bukari ya haddace muslim ya haddace turmili ya haddace nisa'i ya haddace abu dawud akwai wanda a yanzu na aka nuna ma wanda littafin imamu ahmad musnad hadisi dubu arba'in aka ce ya haddace a kowanda littafin nan wanda muke karanta ibn kafir din nan da kake gani yana a kansa to kawai ka je wani egypt ɗinka ko wani wuri ka ko wani abu kawai ka zo ka ce za ka yi kama ba wani an je makabala da ji a sokoto ya je karatun zakon ba haushe ne ba wai sai dai a yi makabalar da turanci aka ce eh je kana turancin za a yi to yan kwa musulmi ita gaskiya guda ɗaya ce mutum ya ɓace a kan ta to shi ke malai cewa dalilu kauluhu ta'ala dalilin cewa an aiko manza Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga duniya gaba ɗaya kuma aka wajabta cewa dole a yi masa ɗa'a mutum da aljansu yi masa ɗa'a fadin Allah ta'ala kul ya ayyuhan nas kace ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum ni manzon Allah ne zuwa gare ku jami'an gaba daya wa kammala Allah bihi dina Allah ya cika addinin musulunci da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan addinin Allah ya cika shi bai bukatar tunanin mai tunani bai buƙatar zaƙaƙurancin mai zaƙaƙuranci komai ya cika ba ƙari ba rai sai ma da ya ce wa dalilu ƙaunuhu ta'ala saboda Allah ya ce alyawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika maku addinin duk abin da ake so na wanda zai kai ku aljanna ya nisantar da ku amfana duk abin da zai kai ku wuta ya nisantar da ku aljanna an riga an fada akmaltu lakum dinakum na cika muku addinin ba a buƙatar kowa ya ƙara wani bambancin addinin musulunci da sauran addinai ke sauran addinai tunanin mai tunani yana da tasiri amma ban da addinin musulunci duk abin da ka faɗa ce ina dalili yake to wannan kuma shine tunanin da turawa suka yi na bullowa da yahudawa suka bullo da ɗariƙu domin in ka ce wannan ɗariƙar wane ne ga irin zikirin da yake yi waccan ɗariƙar wane ne ga irin zikirin da yake yi wannan ɗariƙar wane ne ga irin zikirin da yake yi wannan ta wane ne ga irin zikirin da yake yi kuma duka zikiran kaifiyayyinsu sun sha bamban da na ɗan'uwansu yanzu ‘yan tijjaniya ne suna nan kaga wazifa za su su kewaye kyalle suna Allah Allah Allah Allah to su kuma ‘yan kadiriya in ka kalle su ga suna kan youtube su kuma za su ɗaura mai za su ɗaura koren kyalle za irin janjamin nan da fada-fada suke sawa sai su tsaya suna ru ru ru ru ga sunan kuna gani akan youtube to in ka tafi wajen yan shazaliya shi ma in ka nema akan youtube ga sunan su kuma tsoho ne za ka gani kansa ba hula ga dogon riga ya sa ga janjami ja ya ɗaura shi kuma ganga yake kalawa to ina na annabi a cikin waɗannan to kuma ina magana an cika mana addininmu tunda an yarda da wancan ya irin nashi wancan ma an ce addini yake an yarda ya irin nashi wancan ma ya irin nashi kada wajen yan shiya su kuma su ɗaura bakin tuti da bakaken kaya su hau kan bakan kwalta suna zagin duk wanda bai masu ba tun daga kan sahabbai za a somo zagi a zo hakkan shugaban kasa a zo hakkan duk wanda ya saba masu ba haka ake yi ba suna tsini wa gasu ai magana ce ta gaskiya ba wani kazan yau za su nan suna to ma mutumin da ya zagi mata annabi ko waye ba zai zaga to duk waɗannan aka ce kuma duk a cikin addinin musulunci suke to ina magana al-yawma akmaltu dina kuma duka gabaki ɗaya babu wannan an duba qur'ani duk ba a samu wannan ba ina maganan al-yawma akmaltu lakum dinakum take a cikin wannan mutane wannan shine rigimar mu da mutane ba wani wanda aka zaga kuma wannan ne ba a so a faɗa saboda haka wanda zai gane sai ya gane wanda ba zai gane kuma zai ci gaba da zama cikin roganarsa Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'imati kuma na cika ni'imata akan ku wa rabitu lakum al-islam dina kuma na yadda maku addinin musulunci ya zanto shine addinin addinin musulunci ko tijaniya kaga tun da aka ce al-islam kai kuma kace tijaniya ko kace qadiriyya ko kace shi'a ko kace hanzaliya ko kace abun nan imbabiya ko kace sunusiyya it means ba addini ba ba inda musulunci ne sai ka bata waddalilu ala mautihi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar kuma sai Allah ya kalbi rayuwarsa a baya malam ya ce mana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu bayan yayi shekara nawa shekara goma sha uku a makka yayi shekara goma a madina in ka haɗa zama shekara ashirin da uku an so mai masa wahayi kamar yadda muka ambata sati da ya wuce yana ɗan shekara arba'in in ka ɗauki arba'in ka haɗa da ishirin da uku ya zama sittin da nawa sittin da uku to sai manzo Allah Allah ya karɓi rayuwarsa ya koma zuwa ga Allah menene dalilin da ke yasa aka ce annabi ya rasu qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun Allah ce innaka mayyitun lalle kai fa mai mutuwa ne watan wata rana za ka mutu wa innahum mayyitun kuma su ma masu mutuwa ne Allah ce annabi zai mutu tunda zai rasu to kowa ma zai mutu ke don shine wanda aka fi kauna shine wanda ya fi falala a cikin mutane shi yasa Allah a cikin ayoyi guda shida ya faɗi cewa kowa zai mutu yace kullu man alaiha fanun ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام komai zai kare zatin ubangijinka ne kawai zai saura kaga yace komai kullu man alaiha dukkan abin da ke kan kasar nan zai zanto ya kare ya sake cewa kulli shay'in halikun illa wajha lahu al-hukm wa ilayhi turja'un yace duk abin da ke kan kasar nan yace sai ya halaka ya an neme shi an rasa babu abin da zai tabbata shine zatin ubangijin ka zai sau Allah ta'ala yake cewa kullu nafsin za'iqatul mauti kowace rai sai ta tsantsani mutuwa ko kana so ko baka so watan wata rana yan ce ga ya can an ɗauke ka kawai za a kai ka can a rufe ka Allahu akbar mala yace man lam yamut bis sayf ma ta bi ghairihi ta'addadat al asbab fal maut mawhi wanda duk kaga takobi bai kashe shi ba aya farfe su ma zai kashe shi kawai yace yau ai mutuwa guda ɗaya ne amma sabubbanta suna da yawa shi yasa yace kowace rai ce ta dandani mutuwa ba wata rai wanda ba za ta dandani mutuwa ba aya ta hudu ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce ka ce innal mautan lazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum mutuwar da kuke gudu ga ta nan wato uslubin ma da Allah ya amfani da shi wai ba a ce tana bin ku ba a'a fa innahu mulaqikum kuma su hatsuwa da ita ne so inda kake tafiyar nan wurin mutuwa kake gudu so nawa za a taro mutane suna gudu saboda ana halbi da bindiga amma sun zo kuma ga kogi yayi danga da wanda ya iya ruwan da wanda bai iya ba kawai kowa ya rubza saboda mai yana tunanin ai in ya tsaya mutuwa zai yi kawai ya shiga kogin ko bai iya ba sai ya mutu a ciki la ilaha illallah mutuwa kenan malam Allah ka ba mu sa'a tahiya lahira a wani wurin Allah ce aina ma ta kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke sai mutuwa ta raba ku da wannan jin dadin da rayuwar Allah ya ce ka ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un ashe ba wani rai da zai saurake shi yasa kafirai suka ce wa manzo Allah ko dan saurara masa zai mutu a huta da shi Allah ya ce afa in mitta fa humul khalidun yanzu idan ka mutu su za su dawwama ne wa ba muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a ya salam Allah ya ce thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimuna sannan kuma ku a ranar tashin kiyama a wajen ubangijin ku kuna masu husuma bai gabatarwa ya taso ko so wannan yana nuna wannan shine a takaice tarihin da malam ya kawo na kan wane ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ubangiji mabuwayi da ɗaukaka haka ya aiko shi sallallahu alaihi wasallam shi ne malin ya ce a gaba ta ƙarshe ya ce asharafa min halƙin lahi tabaraka wa ta'ala shi annabi shi ne mafi daraja a cikin duk halittar da Allah ku saurari wannan magana wannan magana na mutanen da ake cewa ba sa san annabi kasan mu kawai haka suke mana kazafi ce wahabiyawa ba sa san annabi sai ka zasu mene wai wai wannan kazafin mai hankali ne ake gaya ma shi kuma ya yarda ya mutane yanzu zaman mu nan so nawa muka akwai wanda zai lissafa salatin da muka yi wa annabi duk sadda muka ce muhammad za mu ce sallallahu alaihi akwai wanda zai lissafa to me san annabi kidi da waka mata na rawa tsirara a gabanka shi ne son annabin to ku saurari wannan magana ya ce ashirafa min halƙin lahi tabaraka wa ta'ala wanda ya fi daraja da ƙima da girma da ɗaukaka a cikin duk halitta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne manzan Allah wa akramu man istafa Allah kai cikin ma duk waɗanda Allah ya zaɓa kakaf a cikin zaɓen da Allah ya yi to ba wani zaɓaɓɓe kamar sa sallallahu alaihi wasallam falaqad khalaqa Allahu al-khalqa mala yace Allah ya riga yayi halitta wasṭafa min khalqihi wasṭafa min al-khalqi al-anbiya da Allah yayi halitta sai ya zaɓe a cikin halittar tasa su ne annabawa su suka fi kowa daraja Allah ya zaɓe su saboda mai zuciyarsu wadda take wankakkiya sai Allah ya zaɓe su wasafa min al'ambiya'in rusul a cikin annabawan sai Allah ya sake yin zaɓen waɗansu kuma ya ce waɗannan ku ne manzanni suka haɗa ofis ɗin guda biyu darajar guda biyu su annabawa ne kuma manzanni ne wasafa min rusul a cikin manzannin kuma da Allah ya zaɓe ya sake yin zaɓe sai ya zaɓi ulul azumil kamsa sai ya zaɓi waɗansu manzanni guda biyar ya ce waɗannan su suka fi kowa daraja su suka fi kowa ƙima su na fi son su su na fi daraja su ne ma'abuta alkawari mai ƙarfi waɗannan guda biyar ɗin shi ne mana yake shi ne annabi nuhu shi ne na farko wa ibrahim da annabi ibrahim wa Musa da annabi Musa wa Isa da kuma annabi Isa wa Muhammadan salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in ila da amincin Allah su tabbata a gare wasafa min ulil azamil khamsa Allah sai ya sake yin zabe daga cikin waɗannan guda biyar din sai ya zabi khalilaini badatai guda biyu Ibrahim wa Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi a cikin guda biyar din nan sai Allah ya zabi guda biyu ce to waɗannan nafi kaunarsu kuma nafi sun fi kowa daraja a cikin duk halittar da ne gabaki da sun mastafa Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ala kulli khalqi sannan sai Allah ya zaɓi kuma manzon Allah a cikin guda biyu yace to wannan yafi kowa a cikin halitta mala yake ka koma zadil mi'ad na ibn al-qayyim al-jawzi a ciki a cikin ya ciro magana fa rafa'a lahu qadruhu Allah ya daga girman sa wa a'ala lahu sha'nahu Allah ya daga sha'anin sa sallallahu alaihi wa sallam wa rafa'a lahu dhikrahu Allah ya daga sunansa sama da sunan kowa wa wada anhu wizrahu Allah ya cire wannan nauyin da ke kan gadon bayan kowa Allah ya cire masa wannan nauyin wa zakahu fi kulli shay'in Allah ya tsarkake shi ta kowane bangare mala yace in kana son wannan magana ba da ka na faɗa ba ga ayoyi yace zakahu fi aqlihi Allah ta'ala ya tsarkake kwakwalwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya ce ma balla sahibukum wa ma gawa. Ya salam, ka duba rubutu malam, kamar da kumfar zinari. Ma balla sahibukum, abokinku ɗan garinku bai ɓace ba, ma balla bai ɓace ba, bai zanto hallakakke ba. wa ma gawa sannan bai karkace ba ya zanto daga cikin waɗanda suka hallaka domin mai wanda ƙwaƙwalwarsa ta samu damuwa shine zai zanto daga cikin mai daga cikin hallakakku sai zanto ya karkace ma hanya saboda me saboda ƙwaƙwalwarsa akwai cuta cuta ta jahilci ko cuta ta son zuciya to shi manzo Allah babu wannan a tattare da shi yace wa zakahu fi fuadihi Allah ya tsarkake zuciyarsa Allah ya ce mana ma kazabal fu'adu ma ra'a zuciyarsa bata ƙaryata abinda idanunsa ya gani ba domin ya ga manzon ya ga mala'ika Jibril a cikin siffarsa ta mala'ika kuma ya yarda da abinda Jibril ya gaya masa a cikin zuciyarsa to zuciyar bata ƙaryata ba da abinda Jibril ya gaya masa ya san cewa gaskiya ce daga Allah yace wa zakahu fi basrihi Allah ya tsarkake masa gannansa yace ma zagal basru wa ma tagha idanunsa ba su wuce gona da iri ba suka kalli inda aka ce kar ya kalla wannan da ya je mi iraji da isra'i kenan wato idanunsa ba su wuce iyaka ba iya abin da ake so ya kalla shi kawai ya kalla sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zakahu fi sadrihi Allah ya tsarkake wato ƙirjinsa saboda mai saboda Allah ce alam na shara laka sadarak shin ba mu tsaga ƙirjinka ba shi yasa da aka tambaye shi aka ce kai mana bayani kai waye salawatullahi wa salamuhu alai sai ce ni ne wannan wanda jibril ya tsaga kirjina aka ciro zuciyana aka wanke ta da ruwan zanzam aka sake mai da ita aka manne ta aka cire laban shela yace to ni ne wannan alam nashraha laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqara dhahrak mala yace wa zakahu fi tuhurihi Allah ya tsarkake shi abi a tsarkinsa na gadon bayansa shi ne mai Allah ya ce wa waba'ana an ka wiziraka muka ɗauke wannan abun wanda ya yi maka nauyi a bisa bayanka malamai suka ce menene ya yi masa nauyi fassara guda biyu malamai suka yi suka ce ko dai abin da ya nauyaya bayansa shine Allah ya sanya masa kyakkyawar rayuwa tun kafin ya ce shi annabi ne ba a taɓa samunsa da wani mummunan aiki ba saboda al'adar mutane in yi ta shekwa maitata al'adar mutane shi ne idan da kai wani rashin mutunci ka zama mutumin banza daga baya sai shiriya ta zoma sai mutanen banza su rika karanta wancan barnar da kai a baya to shi manzo Allah ba a samu wannan a rayuwarsa ba saboda kaga sauran annabawa annabi Musa Izra auna ya masa gori yace wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin irin wannan aikin da muke yi ake maka aikata da ka mance ka kashe mana rai eh ka mance ka kashe mana rai muka bi ka muna neman ka mu tsaida maka da haddi ka gudu خرج منها خائبا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين me inkari ba annabi Musa yace qarai fa altuha idan wa ana min adh-dhalimin fa farartu minkum lamma kiftukum fa wahab li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin yace kwarai abinda ka faɗa din nan gaskiya ne na aikata irin wannan aikin da kuke aikatawa na kashe ran amma na yi wannan ne a lokacin ina ban samu shiriya ba ina daga cikin waɗanda Allah ba su shirya ba daga baya sai na tsere maku sai Allah kuma yi man baiwa ya bani annabci ya bani manzanci ina fata ana fahimta to shi annabi irin wannan din babu saboda tun da ya tashi ba bai taba shan giya ba bai taba sujjada ga gunki ba shi yasa Abu Talib lokacin da suka ci mutuncinsa da ya zo ya same su gaba ɗaya a gabansu ya ce wallahi lan ya filu ilaika bi jam'ihim hatta wasu da fitura bi dafina fasda'a bi amrika ma alaika ghadabatun wa bashir bi zaka wa qarra minka uyuna fa laqad sadaqta wa kunta qabla amina yace kai gaskiya dama can sun ce kai aminu ne amintacce to yaushe bayan shekara arba'in kana amintacce kuma ayyuka a ce ka zama mutumin banza ai ba zai yi ba ina fata kuna fahimta to fassara ta farko kenan wa wada'ana anka widran aka tsarkake rayuwarsa tun kafin ya ce shi annabi tun kafin a turo shi da annabta aka tsarkake rayuwarsa ina fata kuna fahimta fassara ta biyu suka ce a'a abinda ake nufi wa ba'ana anka widrak allazi anqara zaharak shine aka karbi rayuwar duk wani mai fada a ji wanda yake tare da shi kafin rayuwarsa kaga wasu littattafan tarihi suka ce tun yana ciki mahaifinsa ya rasu da kakansa ya daɗe da rasuwa abdulmutallif aka zo kan babansa ya tafi matauci a shan bai dawo ba mahaifiyarsa na da ciki ya rasu aka zo kan mahaifiyarsa yana ɗan shekara hudu ya rasu ya dawo wajen kakansa yana ɗan shekara shida ko shekara takwas shi ma ya rasu suke na ya tashi maraya so lokacin da ya ce ya zama an mai da shi annabi ga saƙo daga Allah to sai zama ba wani wanda za ka nuna ka ce a yau in muna bauta malata da uzza ai da babanka da mahaifiyarka da kakanka da tsananka da wanka su ma suna bauta ta mu su ma batattu ne to babu wannan shi yasa baya da la'ammi baya da la'abbi baya da shakiki baya da la'ummi baya da kanan uwa baya da kanan uba baya da uba baya da mahaifiya ba kaka ba kowa ina fata ana bayyanta sai kanan uba kawai su ma kuma guda hudu ne guda biyu suka musulunta guda biyu ba su musulunta ba wanda suka musulunta hamza da kuma wa da kuma abbas sai safiya ita mace ne waɗanda ba su musulunta ba su ne abu lahab da kuma ainihin abu talib to kaga sai al'adar mutane kenan abin da ya faru akan annabi musa annabi ibrahim kenan lokacin da ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi sai suka haɗa da babansa sai baban ya ce la illam tantahi la arjiman nas fahjurni maliya qala salamun alayka sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hadiya ina wa ta'ala wa idda to wannan shine a takaice tunda ba tafsiri muke ba mala yace wa zakahu fi zikrihi sannan Allah ya tsarkake shi a bisa mai ambatansa aka sa ambatansa ya sama Allah ce wa rafa'ana laka zikirak muka sa ambatansa ya sama duk sanda aka ce Muhammad za ce sallallahu alaihi duk sanda aka ce Allahu akbar duk sanda aka ce ashhadu Allah ila sai an ce Muhammadur rasulullah ina fata kuna fahimta babu wani mutum wanda ake ambato kamar sa sallallahu alaihi wasallam shi yasa a ingila kwanan baya aka samu wata makaranta aka ba su jarabawa aka ce amma ba a son kowa ya gani yara ne yan firamare haka yan sakandare haka aka ce kowa ya rubuta sunan wani mutum guda ɗaya wanda yake ji a rayuwarsa ya yi tasiri a rayuwarsa ta karance-karance da yake yi da ilimi ka rubuta sunan mutum guda ɗaya aka ce kuma a tabbatar da cewa kowa bai ga abin da ɗan'uwansa ya rubuta ba sai da aka tattara sakamako sai aka ga sunan manzan Allah shi ne sama shi ne na ɗaya ka sa abu mamaki a duk makarantar kuma 'ya'yan musulmi guda uku ne wani ya rubuta Muhammad, wani ya rubuta Muhammad, wani ya rubuta wa daidai gaba ɗaya Muhammad ɗin zikiri. Sunansa ne guda ɗaya, kaga wa rafa'ana laka zikira. Mala ya ce wa zakahu fi mu'allimihi Allah ya tsarkake kuma mai koyar da shi, shi ne wa Jibril, da ni da kai da waye duk tarihin karatunmu a hannun kafiri ma za mu iya karba. a hannun ɗan bid'a ma za mu ka hannun waye za mu karɓa amma shi manzo Allah aka ce allamahu shadidul quwwa zu umiratin fastawa wa huwa bil ufqil a'la aka ce motsa sama ami shine jibril wa zakahu fi sidqihi Allah ya tsarkake shi cikin mai gaskiyarsa shi Allah ne yace shi mai gaskiya ne Allah ce wa ma yantiqu anil hawa baya furci da san zuciya ko ƙarya in dai ya buɗe baki to wahayi ne wa zakahu fi himlihi Allah ta'ala ya tsarkake shi a bisa mai hakurin sa Allah da kansa ya dauki siffofin sa ya baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bil mu'minina ra'ufun rahimun ka gani ar-ra'uf ar-rahim suna ne daga sunayen Allah siffa ce daga siffofin Allah amma Allah ya ce ma annabi bil mu'minina dangane da mu'minai ku kenan ahlu sunna matsayinsa ra'ufun mai tausayin ku ne rahimun ko mai jin kanku ne saboda mai ai aba ya ce azizun alaihi ma anittum duk abin da zai wahalar da mu'minai manzo Allah baya san su sai ce harisun alaikun bilmu'minina ra'ufin rahim wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi muna roƙon Allah ya tayar da mutane muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana ina roƙon Allah ta'ala ya rabautar da mu da haɗuwa da shi ranar sakamako abinda muka faɗa zama daidai Allah ba mu ladar ku dan yi mana hakuri karatun majalisin yana yin nisa ana ɗan daɗewa saboda ina ga yau ya kamata ce ma na ƙara littafi saboda bayan sallah sai mu samu a littafi